أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke ranar lahadi yau malahad tsakanin madarba da ya sha ana masu da tafi da ta wanka ta na lissafin al'adabar mafurat na imam abi abdullah muhammad bin ismail buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 a wancan satin muna a yi haka mun kare babi na 76 hailu baitin baitin fihi ya tsimu ne kusan ilai an yi wani zan mu tashi babi na 77 babi na saba'in da bakwai babun kulliyaki kan abdul rahim mara buhari ya wa wannan babun suna ko ni ka kasance ga maraya kamar uba mai jin kai baban da zan mula shi inda wancan sati muna bayani a kan taimaka marayu da kula da marayu sabon babu shi ne na saba'in da bakwai malam buhari yawa baban suna kulliyaki ka kasance ga maraya kal'abdin rafi kamar baba a rafi mai jin kai yana zan mu tashi kenan karkashin shi hadisi na 138 hadisi na 138 babi na 77 sai
قال حدثنا عمرو بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن بن عبر عبرز عبز قال قال داود عليه السلام كن اليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما كما تزرع كذلك تحصل ما أقبح ما أب ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك أو أكبر من ذلك الضلالة بعد الهدى فإذا وعدت صاحبك فأنشد له ما وعدته فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة وتعوذ بالله من ساحب إن ذكر إن ذكرت لم يعينك وإن نسيت لم يذكرك
مالا بهاري شعور الرواية حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان نبي عليه سفيان يشير أنه سفيان الثوري عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن عبد قال كيف قال داود nan kala dawud yana ne dauda alaihi salatu wa salam ne jira yana annabi dawud da yake yana bai zo da sunan kamar kala nabiyullahi dawud ba sai ke kala dawud yana abin da ke yi nan dai a dauda annabin allah alaihi salatu wa salam kamar yadda muka sa annabi dauda ɗaya daga cikin annabawa ne wa warisa sulaimanu dauda ولقد آتينا داود وسليمان إلما جنا داودا هو بابا سليمان هو شينا إسرا سليمان دان داود جنا سو أنبا تسكيو تيوا abin da ake yi ka kai na dinde ne abin da yake sauya kawai shari'a ce amma dai rayuwa ta tarbiyya sai yau da gobe yi ka kai abubuwa da kake duk abin da yake kawai abin da yake sauyawa shari'a ce wani an ba shi azumin shi a ramadan zai wani ba a ramadan ba zai wani sallah jeli zai wani kaza zai kenan shari'a ce take saurawa amma ne duk abin da annaba suke kira kowane annabi ya zo akan tauhidi ne ke kira da kuma a halaka da kirki sai dai shari'a suke sauyawa nan muka ce wani ne yake annabi dauda ne yake cewa kenan kamar abin da yake cikin zabura ne dauda wani tashi ne zabura wa daga ratai na wani tashi dauda su ya shi na sa ce annabi isa zabura fa dauda alaihi salatu wassalam wa sai na dawudu zabura an aya ce ma kenan annabi dauda yake cewa sai ka ga rawa annabi dauda yake cewa kulli yasirin ka abdurrahim kai mai shuwaro ko ni ko ke kun ka kasance ni yasiri ga maraya ka abdurrahim kamar baba kamar uba a yasiri ne kenan ka kasance ga maraya kamar baba ne an rahim mai yin kai ya ci gaba da cewa annabi dauda wa alam ka sani kai annaka kama tazra'u kazalika tahsul kai kamar yadda ka shibka haka zaka girba ai da Hausawa muna wannan magana ko abinda irin da Hausawa muna karin magana nan eh abinda ka shibka shi zaka girba ba ka shibka ba wake ka je ka girba hatsi in ka shibka wake wake zaka girba in ka shibka hatsi hatsi zaka girba shi ne yake wa alam kai sani annaka kai kama ta zira'u kamar yi abin da ka shimka ka zalika ta hasu da haka nan zaka girbe shi amma kire da yake ne kenan abin da kai na alheri shi za ka yi abin da kai na sharri shi za ka yi kenan da yake wa kulli ya ji maka abu rahim ka kasance ga maraya kamar uba mai shi kai sai ce ma ka sani abin da ka shimka shi za ka yi kenan yadda shi ma wannan ya zama maraya kai ma ɗiyanka suna zama kamar mi kamar ku bane yadda su ɗiyan wa'an suka sayi suka zama maraya baka taimaka musu ba kenan kai ma ɗiyanka su zama haka nan kenan in ka taimaka ɗiyan wa'ansu ko ka taimaka wa wa'ansu marayu kenan kai ma radda naka suka sayi radda ka tafi sai duniya ta wa naka domin albarka ai tana bin albarka uba tana bin biyan shi sai ba albarka uba ba ma aka ce albarka har kaka tana bin jikokin shi can ka koma ta cikin surat al-kafi yace wa kana abuhuma wa kana abuhuma salihah dan baban ya kasance mutumin kirki sai aka ce kakan su ne ma na wajen bakwai wani wadda yawa daga cikin tabi'ai da suka wuce ko kuma daga cikin sansu da suka wuce sai su saki ta aiki alheri sai su kalli biyan sai saboda ku muke yayi ta aiki alheri yana ta aiki alheri sai kalli dan shi ce saboda kai nake saboda karkashin wa kana abuhuma saliha yana duk abin da ka shirka shi za ka girba duk abin da kai na kirki ke na haka zakawa in kawa wani kai ma an wana in kawa iyan wani kai ma awa iyanka in kawa al'umma wa'asu kai ma awa al'ummarka shine kama ta zira'u ka zalika ta hasu kamar yadda ka shirka haka ya zaka girba yanzu shi aiki alheri shibka shi ne shibka shi ne ake kuma aje a girbe shi kenan duk abin da kai duk abin da kai nake kai da wannan malamai sun suke fatawar cewa ko in kana so iyan kamar su shiryu su zama mutanen gari kuma su zama duk inda suka shiga za su wuce kuma ko bayan ranka za su zama to suna samun taimako da ko ina kai taimako alheri kai tawaɗiyan wa'ansu in kai tawaɗiyan wa'ansu to wannan albarka kai ma za ta kare iyanka in ka can ka koma karkashin wa kana abuhu ma saliha malamai sun yi bayani sosai na duk abin da kai na kirki sai ya iske hakikan shi kanka shi ne da kasan take cewa dai na annabi da zaki cewa kama ta zara'u kamar yadda ka shirka da zalika ta hasu to haka da zaka kirba sai ce ma aka ba halfaqaru babu munin talauci a baka ce ka dai abu mai muni ma aka ba halfaqaru babu munin talauci ba adam gina bayan wadata idan da yake ni wanda Allah ya baka kuɗi sosai kuma sai ka talauci to wannan talaucin ya fi muni mai kuɗi ya talauci to wannan talaucin ya fi kowane talauci muni ai da kuma hadisi wancan da yake kuɗi tausayin gani da kawo zullako ku ji tausayin mutum babba mai kuɗi wanda ya talauci to to shi ne yake ma aka ba halfatsau ba mummunai talauci ba adal gina kamar talaucin da ya zo bayan wadata kamar kana cikin wadata kana cikin libin sai komi ya jage to wannan talaucin wanda wanda shi bai kama ba daman bai san daɗin abin ba amma ne kai da ka kama ka san daɗin abin ka san libin kuma libin ta kubce ma to wannan babu talauci mai muni kamar irin wannan talauci shine ma aka ba halfatsau ba munin talauci ba adal gina bayan talaucin da zo bayan wadata sai ce wa aksir min zalika kuma abin da yi wannan yawa kuma au aka baha min zalika ko kuma abin da yi wannan muni a dalalatu ba adal guda bacewa bayan shiriwa bayan ka shiri Allah ya jinta da kai kana mutumin kirki sai ka bace mun gane kamar kana kan layi kana sakko mini kirki kana yi kuma sai Allah ka koma lalace ka lalace ya ce to shi ya kuma muni daga bayan na farko ce ai ma aka bahul fakar ba abin da ya munin talauci tamkar talauci na bayan na bayan wadada kenan kana mai kuɗi ka dawo talaka yace wannan ba talauci ne kai shi muni kuma sai yace wa aktar min zalika kuma wanda ya yi wannan muni zalika dalilin ila aka bahan kenan wa aksaru min zalika kuma wanda yi wannan muni au akbahu zalika ko kuma wanda yi wannan muni ne kenan wanda yi talauci bayan arziki wanda yi shi ko wanda ko kuma yake wanda yi shi muni shine yake addalala ata ba adal guda bayan shari'a ta zuwa kuma ya tabaci ko kai nita ko kuma kana aiki kirki da ka fasa aikin kirkin ko ka shiri kana wani abubuwa na alheri sai ka fasa kenan kana kan hanyar daidai ka bi dalala duk wani na cewa shi annabi dauda alaihi to sai ce wa idza wa asta sahibaka idan ka wa abokinka alkawari wa'ada alkawari wa idza wa asta sahibaka idan ka wa abokinka alkawari fa an yi da to ka cika mai alkawari shine fa an yi ma wa asta ka cika mai abin da ta mai alkawarin na abokinka sahibinka abokin zamanka abokin da rikikar maya idan duk wanda kawo alkawari da ke ne ka cika alkawarin shi ne wa iza wa asta sahibuka idan kawo abokinka alkawari fa an yi lahu to wa adabu fa an yi lahu ka cika mai ma wa astahu abin da ta mai alkawarin mu rika ban mutum wani ne ma ɗaukar fasali fa illa ta fa'al idan baka aikata ba baka aikata ta yi abinda kare alƙawari idan baka cika ba ko shine ce fa illa ta fa'al idan baka aikata ba yu'arrasu bainaka wa bainahu adawat zai gada tsakankaninka da tsakankanin shi kiyayya kenan idan kullum kana mutane alƙawari baka cika musu to wani abin zai gada tsakankaninka da tsakankanin wannan adawat da kiyayya wa ta'awuz billahi annabi dauda ce ka rika neman tsari ga Allah min sahibi daga aboki wani irin aboki ne shi ne zai gama wa ta'awuz billahi ka rika neman tsari da Allah min sahibi daga aboki wani aboki abokin da yake in zakansa lam yunika wa in nasika lam yuzkirka me yake ne nan abokin da in ka tuna abin alheri da kai lami ilika zai taya ka kai kama aboki bugu shi da kira ka tuna za kai abin alheri to wannan abokin naka sai ya taimaka ma ba ya baka karfin gwiwa kai abu shi ne ke wa in zakarta zakarta nan kenan in ka tuna abin alheri lami ilika to shi wannan abokin ba zai taya ka ba al'audu ba zai baka taimako ba kai abu wa inna zita in kuma ka bace wani abu wanda na alheri ne lam yuzkirka ba zai tunawa bai ce darwa ne ka saba kana kaza ko kai alkawari zai kai kaza ba zai tunawa ba zai shi kenan yace ka nemi tsari da wannan mugun aboki wani aboki ne wanda idan ka tuna ka tuna abin alheri zai taimaka ma a yi abu idan kuma ka mance ka saba alheri sai kamar je kenan mugun shi da ko to wannan kuma ai ba annabi dauda ba kadai alaihi salatu wassalam a nan ma ai mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dama yana neman tsari min sahibu su'i ko wa baitul wa jaru su'i fi baitul maqam ko a ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari da mugun aboki a cikin gidan zamnani kuma kuma a takwai da hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa yana neman tsari min yawmus su'i wa lailatus su'i wa sahibus su'i wa kaza wa kaza yana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'in shi yana yawan neman tsari da mugun aboki kenan dai wannan ruwa ta annabi dauda alaihi salatu wassalam kenan da sai halo ce na farko ya na zai mu ce kasance ga maraya kamar uba mai jin kai na biye ce ka san duk abin da ka shimka haka zakka girbe shi kuma yace babu mummunan talauci kamar talaucin bai zo bayan wadata kana da kuɗi ga tsiyaci wa aksar min zalika yace abin da yake wannan kuma ko wanda yake wannan muni yace kana cikin shiriwa ka koma bada yace idan kawa alqabu kawa abokinka alqawali ka cika abin da kame alqawali in baka aikata wannan ba zai gade kiyayya da kai da abokin naka kuma ka nemi tsari daga Allah ya kiyaye ka daga mugun aboki wane ne mugun aboki shine yace wanda in ka tuna zaka yi alheri zai taimaka ma kai alheri nan idan kuma kamance alheri wanda kake yi da ne su ka ba zai tuna mai cewa na aikata kamar yadda muka ce a hadisai dama mu ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana neman tsari daga mummunan aboki to kenan wannan ruwa da muka karanta hatta albani ya sa hata a cikin sahih al-adab al-mufrad bai haƙi ya hudu da kuma ya ta a cikin daga cikin wasaha albani isnadin albani ya sa shi توصيل واتقبا
قال حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نشير أبو, أبو عمارة قال سمعت الحسن يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليسبه فيقول يا أهلية يا أهلية يتيمكم يتيمكم يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار ما له قاتله الله باع خلاق باع خلاقه من الله بثمن عنه وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان لا واعز له من نفسه ولا من الناس والله تقبى يتحدثنا موسى وأن موسى أنا كمي موسى بن يعقوب قال حدثنا حمزة بن bai musa bin yakub yace hamzatu bin mujahid abu umara da gurin shi ba shi labari ala yake sami'tu hasana na ji hasana yana cewa wani hasan hasan ne kika annabi ko wani hasan wani hasan al-basri hasan al-basri hasan al-basri ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai waɗanda suka yi karatu gurin sahabbai kuma mutum mai zahiri mai tsoron Allah sosai to shi hasan al-basri shi ne yake nasiha yake ce yake ba da labarin zamanin annabi kuma da labarin sahabban da suka isko kuma da labarin bayan kenan shi hasan al-basri menene muka ce tabi'i ya ga sahabbai ya yi karatu gurin sahabbai to sai yake ba da labarin sahabban kuma da labarin lokacin sahabban sun kare to balle kuma yanzu ka zo duniyar yanzu shi ne hasan albasari yake cewa laqad ahittul muslimina ahittul wannan da yake ni na zamna da musulmi sahabbai ke ni laqad ahittu muslimina hakika na zamna da wa'azu musulmi kenan da yake ni hakika na zamna da wa'azu sahabbai sahabbai ina hasan albasari hakika na zamna da wa'azu musulmi da yake ni na zamna da wa'azu sahabbai wa inna rajulun minhum zaka samu namiji daga cikin su suwa sahaba mu gane hasan ba sai yace hakika na zauna da wasu musulmi wa inna rajulun minhum zaka ga namiji daga cikin su li yusbihu zai wayi gari fa yaqulu sai yace ya ahaliya ya ahaliya ya iyallan gidana ya iyallan gidana yatimakum yatimakum ku kula da marayanku ku kula da marayanku ya ahaliya ya ahaliya kuma yace ya iyalan gidana ya iyalan gidana miskinukum miskinukum ku kula da miskinan cikinku ku kula da miskinan cikinku ya ahaliya ya ahaliya ya iyalaina ya iyalaina jarakum jarakum ku kula da makwabtanku ku kula da makwabtanku mun gane hasan al-basri yake ba da labari ya zamna da musulmi kenan su yake nihin musulmi sahabbai yake ɗaya daga cikin su in yawa yi gari kenan sahabbai da suka su hasan al-basri da suka isko sahabbai sai suka ga sahabbai ɗaya daga cikin su in yawa yi gari sai ce ya iyallan gidana ya iyallan gidana ku kula da marayun ku kula da marayun ya iyallan gidana ya iyallan gidana ku kula da miskinan ku ku kula da miskinan ku ya iyallan gidana ya iyallan gidana ku kula da makwabtan ku ku kula da makwabtan ku kenan da kika sakara kenan sahabbai sun zamanto suna yawan kula da aikin alheri tamkar taimakawa marayu da taimakawa miskinai da kuma ba da haƙƙin makwabta kenan hasan basari ya isko mutane sahabbai haka sai ci gaba cewa wa usri abihi yaro amma dai yanzu sai aka yi gaugawa aka kai da zababbu yana kamar duniya na kirki sun tafi kamar kullum duniya na kirki ne da suke tafiya kamar kullum duniya sha baya ne kullum na kirki suna tafiya lalatattu suke bai ake bai a goma sai kaga kullum ɗauke wajen bakwai takwas ake shi ne ce nan wa usri abihi yaro an yi gaugawa da zababbu abin da yake yin kenan na girki sun zai sahabai hailu kuru na karribo ya ya kari ai na sahabai na annabi ne su kwana na sahabai na kaza na kaza a zuwa kenan kuma kullum na kirki ne suke tafiya shine wa usri ya bi ya rufu an tafi an yi gaugawa da zababbun ku wa antum ku kuma kamar yana mu nasiha ne yana mutanen ce nasiha ce na zamanin kuma nasiha mu ma kawo muni na gaya wa antum yake ku kuma kulle yomi kowace rana tanzaluna kuna kaskanta a cikin duniya su haka ake ko kullu yau kowace rana ku kuna kaskanta kale yake wata milituhu ya kulu wannan kala sun ba da ruwa ya ke wata milituhu ya kulu kuma na ji shi yana cewa yana ya ji hakan basarin yana cewa wa in shi ika in ka so kai mai shawari ko ke ko ni ko kai wa in shi ika in ka so ra'aita zaka gan shi yana zaka ga mutum fasikan yana fasiki ya ta'ammaku bi talatina alfan ilal nar ya ta'ammaku um an kalma ce daga um yana nitsewa bi talatina al dan saboda wannan dubu talatin alfi na dubu talatin yana nitsewa zuwa guda miki ne kenan zai mutum saboda kuɗi ko miyayi kenan shi ne ke zaka ga in shi ita zaka ga mutum fasiki ne kuma zaka ga shi yana nitsewa cikin wuta saboda darhami ko a saboda dubu talatin ilan na sai mutum ya nitse wuta kenan yanzu inda kuɗi ai komi mutum sai sai sa kai shi ma wuta ba wai nitse wuta ba zai shiga a shiga kuɗin ka shiga wuta amma dai zai aikin da zai shiga wuta saboda dan kuɗi an bashi malamu ya same shi shi mai wannan abu katala wallahu Allah tsina mai Allah la'ance shi ba a harkahu ya sai da raban shi na daga gurin Allah bai samanin da dan kudi an dinna kamar kudi kadan an kuma ana fasarta akuya ma ana ce masa azna akuya kamar ya sai da raban shi da dan kudin sayan akuya kudi wanda bai kai ka ba mun gane ko kuma an za a dokar shi sanda kenan nan ji abin da yake ne ya sai da ya sai da rabai shi na Allah da ɗan kuɗi kaɗan yanzu ko aiki da haka ne na farko ce yana nutsewa cikin wuta da darhami dubu talatin ko alfan darhami yake ne kuma yake bacci ya ce Allah la'adun shi sai ce ba a halaka ya sai da rabai shi daga Allah bi samarin arzikin ɗan kuɗin akuya kenan da ɗan kuɗi kaɗan mutum sai sai da rabon lahira sai ka sai da lahirar ka yi da ɗan kuɗi kaɗan kenan duk zai muke ni a duniyar mu sai yanzu ai kuɗi an yi su da komi kuɗi sai sa ka sai da wala ka sai da duniyar ka ka sai da lahirar ka wa in shi ita yace in ka so kuma ra'aitahu zaka ganshi mudayyan yana tozartar da kanshi murabbidan fi sabilillah fi sabil shaytan yana yin kura a cikin hanyar shaytan kenan ba a cikin hanya Allah ba duk wata wahala da zai sha zai sha kura ya ba kai shi wahala a cikin hanyar shaytan ke ba cikin hanyar Allah ba ko la wa'iza lahu ba shi da wani mai mai wa'azi min nafsihi daga kanshi wala minan nasi ko kuma wani mai mai wa'azi daga cikin mutane kenan wannan nasiha wace ce gaba da asalin basari me take karantar da mu zamanin shi tun da tabiki ne ya isko sabai shi ne ce daga ahibbil musulmi na zamna da wasu musulmi su ne sahabai mutum daga cikin sun yi wayi gari ya iya laina ya iya laina marayan ku marayan ya iya laina ya iya laina miskinin ku miskinin ya iya laina ya iya laina makwabcin ku makwabcin ku duk ba su haƙi sai ce wa usiri a bihi yarukum an tahi da zaɓaɓɓun kenan mutanen kirki kullum miski duniyar su zama so wa an tun kulli yawman tasbunun ku kuma kowace rana kuna kaskanta kuma yace wa in shi ita in ka so ra'aitahu zaka gan shi kenan ka ga mutum fasikan yana fasiki yana nutsuwa cikin wuta saboda falatina albar ko kenan kuɗi zai sa ummi ne ne kuɗi yana sa kai ka bar addinin ka malahu ya same ka qatalahu Allah wa Allah la'anahu Allah ba a khalaqahu ya sai da rabai shi na Allah bi saman al-ardi dan kudi kada kamar da dan kudin wanda ya soka sai akuya wa in shi ita in ka so kuma zaka ganshi mudayyan yana ɓata lokacin shi murabbidan yana yin kura fi tabiin shaytan a hanyar shaytan kenan zai yi kura a hanyar shaytan kenan duk wani hidima da za a yi a yi daga ba da lokacinka a yi ta wahala ka sha kura ka sha wahala a hanyar shida amma da a aikin allah a yanzu ka ɗan ne muke ba da lokaci ko ka da samu da su ba lokaci har su sha wahala a hanyar allah shine nan zai gan shi murabbi da ya sha kura a hanyar shida la wa iza lahu bi nafsi ba wani mai mai wa'azi daga kanshi wala minan nasi kanshi bai wa kanshi wa'azi ba kuma cikin mutane ba wanda ya mai wa'azi ai wata ran kai kan kana lura da kanka wa kanka wa'azi to shi wannan dawa ita da gobe nasu kan nashi bai mai wa'azi ba kuma wala min nasu kuma cikin mutane ba wanda mai wa'azi nasiha wace ce asalin ba sai ruwa ya gaba
قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عصماء بن عبيد قال قلت لابن السيرين عندي يتيم قال اصنع به ما تصنع لولدك اضربه ما تضرب ولدك
shi wanda da hasanul basri ta fara da bihi buhari fi adar rufrat wanda aka wa albani shi kuma wanda wanda zan karanta yanzu wa saha wa albani fi sayyid adab rufrat shi wanda zan karanta yanzu yace hadithna musa shine musa bin yaqub na saman ne musa bin yaqub قال حدثنا سلام بن ابي مليح عن اسماء بن عبيد قال قلت لابن سيرين فجي نجوا ابن سيرين واي ابن سيرين يسونش ابن سيرين يسونش ابن سيرين محمد بن سيرين yana ɗaya daga cikin manyan daji'ai masu yi wanda suka fara dawwana sunna suka tsince sunna hadisai yana ɗaya daga cikinsu kuma ya yi karatu gurin sahabbai shi yawa a tarihi ana cewa shi yawa wannan ma sallah da wanka anas bin malik a cikin sahabbai ya yi anas ya iya daɗewa shi ne shekara ɗari da ɗaya to wani ibn sirin shi ya mai sallah da wanka a tarihi ana cewa kenan shi ma wani ibn sirin yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kamar yadda hassan al-basri ke cikin manyan tabi'ai musamman shi wani ibn sirin sosai suna cikin wanda suka dawwana sunna suka tashi sunna ai lokacin da ake rubuta sunna shi ne ke cewa malam ya kune su aluna an litirar ko shi ne ke cewa malam ya kune su aluna an shi ne mamar bin sirin ba lokacin da ake tashi sunna shi ne ke cewa malam ya kune su aluna an litinari falan ma waka adil fitina sannina rijalan fa yanzuruna ila to wannan shine Muhammad bin Sirin ke wannan magana kenan su ne wanda suka dawwala sunna suka tashi ta kenan shine yake cewa in ji yatimun in qultu li bil sirin shi wanda yake nake wa ibn sirin tunda shine malami wanda zai fatawa gurin shi shine suka yi karatu gurin sahabbai kenan shine wannan ya zo yake mai qultu li bil sirin nake wa ibn sirin kenan cewa Muhammad bin sirin in ji yatimun ina da indiyatin ina da maraya ƙala fiti isna abihi ma ta suna abi walidika ka aikata da marayan nan kamar yadda kake aikatawa ga ɗanka idribuhu ma ta diribu walidika in zaka bige shi ma ka bige shi kamar yadda in ɗan cikin ka ne zaka buga me yake ne na dama aikata da kake na ɗauka yaunin maraya me yake ne na kenan kenan ka shi maraya kulli yana jira kana rike maraya kenan ka mai da shi da shi da ɗan ka daidai shi ne ke da isna abiji ma ta suna dole daga ka aikata da wannan maraya abin da ke aikata da ɗanka kenan ba ka je ka saya ba ɗanka riga mai tsada shi ka ba ka ɗauki ba ɗanka ko ta yawo a gari a mota shi ka bar shi a gida kenan duk abin da kake wa ɗanka ka mai wajen tarbiyya ko ba da kashi kakai ta kishin shi yadda in ka san ɗanka ne wannan shigantaka saka ba da shiga shi shi ma haka zaka mai shi ne ce ɗaya da rubuku mata da rubuwa da duka kun ma ya yi shigantaka saka ba shi tashi ka bige shi kamar yadda ka san in ɗanka ne ma haka zaka bige shi zaka je ka kishe shi kishin kawo wuka wanda in ɗanka ne ba ka mai ba wannan kishin yana da abubuwa biyu ne nuna mana idan maraya a hannun ka yake ka aika ɗauke shi kamar matsayin ɗanka ne na cikin ka ka aikata da shi kamar yadda ka san in ɗanka ne na cikin ka haka zaka bai in bugo ne ma kamar yadda zaka wa ɗanka na cikin ka haka zaka bai kamar ka bai da shi egal da shi da ɗanka kenan wannan nasiya ta sama da ta biyu nan duk ta tabi aiki ta sama ibn fi wannan hasan al-bakari nan kuma ibn fi babu na 78 yake babun fadalul mar'a fadala na mace idza tasabbarat idan sai haƙuri ala wani da a bisa ɗiyanta walam ta tazawwaj ba ta yi aure ba amma a samu ana samu yanzu mata da dama wanda su ba su kai ba ajin su ce da aure ko amma dai miji ya mutu ya bata da iya shidda bakwai takwas sai ta ci aure saboda ta ce in kula da marayuna ko in kula da iyana to wannan shi ne ke babu fadalar mace idan ta sabbaran idan sai haƙuri ala waladiha a bisa ɗanta ko ɗiyanta walam ta tazawwaj ba ta yi aure ba idan daga nan ne malamai suka ce tun da buhari ya kawo wannan baban kenan mace ta iya zama saboda iya ta yin aure ana samun yanzu da kai aikin ba ke yi kin zuwa ya mutu ya bari kuma bai da yan uwa da su da gidiyan kenan dole ke ke kin kasa da kin kasa da kina da kasuwanci ke ce kuma ma ke ce aure ke ce bai da ke da ke ke aure da na wannan ba laifi ne ba kuka ba wannan ba misali ai ko su jiya sun tana sa mata su yi wannan jiya ta kusa ne na zaki je su ba wanda su rage su misali kenan dole ki hakuri kenan shi ne malamin sai tun da buhari ta wannan babu mace tana iya zama dan yadda da yin aure ba laifi ne ba an ce a cikin sahabbai ma an samu wannan ma'awi bin abi sufyan ya zo yana son ummu darda tana da kiyanta da darda da rukiya da sauran kiyanta da ke aure ta ce a'a saboda iyanta kuma tana so ta zauna da mijinta a aljanna wancan tabi'in bin aus dari matar tabi'in bin aus dari ummu dasa ma'awu bin abin sai ne hudu ba ta take a kun ga sahabiya ce da ke aure saboda wa iyanta so sai ce قال حدثنا أبو عاصم النحاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وامرأة صفعاء الخدين امرأة آمنت من زوجها فصبر امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها كحاتين في الجنة
يتحدثنا أبو آسف أن حاس أم قهم أن شداد أبي أمار أن أوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ana wa mura'atu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ana ni wa mar'atun da mace wata mace saf'a'ul haddai saf'a wannan tabaka ce mai bakin kumci haddai wannan ne kumci ko haɗa mai bakin kumci ko haddai to ne gini na saf'a'ul haddai mai bakin kumci ya ce mata mai bakin kumci na ai mace tana gyara kanta ne in tana da aure zata tana shahe-shahe da kwalita da kwalliya ko to rasta aka buga aka buga da iya bakwai ai ba ta kwalliya ba ne ta iya nan take ko to ya zata koma sai ga duka shekarun da wuce talatin da zira amma ne ka kalli sai ba ta shekara nawa hamsin kenan ba ta da daman ma ta yi kwalliya kenan dole ta zama zo mai bakin kurkin kenan duka saka ga fuskar ta ta iya ba ta sauya ba ta da daman ma kwalliya tunda kwalliya ai ana wa mai to babu kwalliya sai ta saka ruwan kuɗi ta kuɗe da ita son take ta tsora kunya take ta kuɗin kari take ta awara awara ta yaƙi da su kariya take ina ta samu dama wannan yana ta zama soji safa'ul haddani mai baƙin kumci kenan me yasa ta zama baƙin kumci kenan talauci ya kai talauci bata da dama ta zama so tamshi wa ƙar asa ƙarar faƙar mamshaha azwajuha rusatu san wajen tafi da yayin imratu arma da yayin ta da kitu ha laysa lima kuntu alqaha tamshi wa kan asqal al-baqaru wa mushaha azwabuha tusatu wa lili wa rajul hafiya wa dam tadribuhu min hadd ayniha bakat min al-baqari faha samarat فهذا مرض أيها مات الذي كان يهنيها زوجك to kaji siffar da wannan wanda zai kajin da ba sai an gaba ba a firgita take mace ai in ta shiga wannan zarafin mai kajin da gata nan shi ne mata wannan kafi ne yake sam shi da kajin da asuwa bi haru sa kaya da ka gani ga sanar tsaki da kajin da kaga talauci saboda bisa mai gida ya shi ne dama yake samu a tsoron kunya ya ce kila dama ko mai gidan ba yan uwa ba gari a gari wani shushana ne ko wani mai gini ne ke jawo da ba shi kudin shuni ya mutu yan uwa suna kawai ina su ji da su eh to kaga ya san shi wa kada aka kalba bakar musha kuma da yau ba ta haka ne da wannan can sama yace ma abin da ka shuka shi kake gani kowa sai ya biyo gurin kuma da wannan ake aiki alheri kawai iya wani awa biyar ka to da yace abin da yake shi da mace ne bakin kumatu sai wace ce da bakin kumatu sai ce imra'atul mace ce a matsayin zaujiha wadda ayyama ke na wadda sai ta kaba daga mijinta ba sabara sai kai hakuri ala wani jiha akan iyanta ba sai aure ba sai ce ni da ita kaka ta yin aljanna kamar haka nake a aljanna a wata ruwa ce ce wa au ma'abil wusta wa sababa sai nuna da ya tsodin shi nan ta tsaka da sababa yace kamar kamar san da yace ana wakafir yace ka haka yi fi janna idan shi ne shi ma ne yace da shi da macen wanda sai hakuri ta zama to uwan marayu ai ta marayu ta shi din da saboda rike marayu ta shi aure kada samu wata dama a kashi ka sosai da dama tana samun duk da fata wuce kiran san kan da kiran ba ta wuce aure ba amma da ya takwas kowa zuci ya shiga zawarta daga samun iya ya wani da ya kuɗi kawai ko kuma kai ga mijin ma zo tafiya ko muna cikin wani zamani ne zamani yanzu da fiye fiye ma da ya kaji ba ba lai da sai a hankali sai kana kuɗin miliyan ita ce gani da gani kana ka sai kana masa miliyan ita da duniya ba ta dace ba kuma su suka yi yawa daga ni taimakon dan ya tafi ya bari na marmari ne ake yi abokan wani ya ɗauko ko wucin kawo na kwana sai na marmari da ake yi da an yi na marmari an ƙare wa duniya da fiye da fiye saboda da Allah ke maka to irin wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da irin wannan mata wanda suka yi hakuri suka ke aure mutu ya mutu saboda iyan sun ana su aure to suna zama a aljanna kamar haka da wannan ake kira kullum yara ba su tarbiya ta su yi karatu saboda in ta yi karatu ta samu tarbiya radda masu ta sha wannan wuri ne ta iya hudda kanta amma in ba ta babu tarbiya babu karatu da ta wannan da in tana ta kama daga tana kasa aure ko wajiya saboda ba ni kama mata kuma duk haka ne zuwa na cikin bidai tana ta kama ta fara kasa aure ko wajiya abu na ga ganima mun yi shushana ne ko ko mijin da kuma ke da yawo sai ya mutu a gidan haya ciki daya mai gida zuwa shi to da shi kare ta gaba ba da mun shi ma mijin yana raye ma a kare ba zai ya mutu kuma yan uwan ba masu kai to ko mun da sai ganin da sura shi ne nake bayani wannan sassa muka ce irin wannan su ne kaje ka taimaka musu yayi zuwa hajjima yayi hajji ba a kan hajji ka sauke farisa idan su ne yi wani mata annabi sallallahu alaihi wasallam ke da su da su kira cikin aljanna ka hatsai babu na adab ne ce babu na gaba yace ladabin mal ladabi da maraya yadda ake ladabtar da maraya an ba ka rike maraya ya zaka ladabtar da shi kishin shi zaka rike yi ko kuwa zaka ka ladabtar da maraya shi ne zai karanta da kai قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت ذكر عدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها قالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط
wannan ruwa da zama karanta ta adabul yatim ladabi ko kuma ladabtar da maraya da haƙi ya hudu da cikin sunan kubra nashi kuma albani ta cikin sahihul adabul mufrad wanda albani sa a riwaya ce kenan da hijiya yace hadathna muslim muslim wannan ana cewa ibn ibrahim al-faraki qala hadathna shu'ba shu'ba bin hajjaj an shumasiya azkiya qala shumasiya abin da aziza na ita wanda ko ne na san manta ta qala tace ita wannan shumasiya azkiya tace zikira adabul yatim an ambaci ladabtar da maraya kuma ana bayanin ya za a ladabtar da maraya aka ambatar ladabtar da maraya inda aisha a gurin aisha umul mumini na rike lawa al'a fa qalat sai aisha da ce inni la adribu yatim ni ina bugon maraya hatta yanfasida hayya meki yanfasida yamsaddu a halaku hay tabi'un shi su daidaita kenan ha in sai da shi kenan yiwuwa da suke nuna mana dan kaka ce maraya zai kai sosai shi yana shigantaka a gida ba ka da zartar da shi ba idan ita kama a nan zartar da marayu maraya a gidanka kenan zartar da zartar da shi hanyoyi hatta ya fasa muka ce yantar da halakuhu har tabi'un shi su daidaita kenan shi ne ayyuka aka tace zukirar da adam da yasin an ambaci na zarfin zarfin da maraya a gurin aisha sai aisha ta ce eh ni ma ina bugon maraya sai in fi da shi fi da shi wannan mas'ala zan mu ɗauka mas'ala bugu ga mutum gaba ina hukuncin bugu yanzu tun da duniya ce yake ba a bugu in kai ka shiwa sai da jawa saboda wani sai ne ka waɗannan ka sai a yi ka to a musulunci a ba hukumu da farko a musulunci eh ana hula da musulunci shi ne ba ke za a musulunci ana ba da kashi ana hula ba sai dai hula ne in ta kama ba kawai haka wake ba tun da muka ga hadisin ma sanan ne wannan na abdullahi bin abun bin asi na muru abu na ako muru muru aula da kun fi salati wa kum abna isra'ati ko mun cikin ku da yin sallah suna da yin shekara bakwai sai ce kuma wadurbuhum alaiha wa hum abna'a ashad min in sun ki ku bige su su suna da shekara goma kenan kuka gane a musulunci da kai ana bugun yara da ake yi amma ne bugun da ake ba bugun ne wannan tawo aka yi kishin yaro bayan shi ya gurbi fuska gurbi duka ba shi ba irin wannan bugun ne ba kenan sai ka auna ka gani malaman tarbiyya da wannan sun yi ne ba suka ce kan bugu yake sai da saka abubuwa guda hudu su kwana ake a tarbiyya in tarbiyyar yara ba da bugu ake fara ba inda aka jera abubuwa guda hudu shi bugu sai aka kai shi tarbiyya na farko abubuwa na lokaci hudu a nan da su kwana ya sa ba kawo haka suka kashi shi yawon Allah yana wani ko Allah ta makwata su da shi ana buga a musulunci amma ni kuma iyaka da shi musulunci kullum addini ne wanda ya tsaka bai hana bugun ba ko bai ce ba a yi kishin yaro a wata zane kan abu ga muka kisa an ka'ida na hudu ta farko bai ce a watarwa kenan na farko ka tsawatarwa yaro da bakinka tsawatarwa da bakinka misali da kan da ga yaron ka na gaban ka zai yi wani abu ya zaka yi tsawatarwa kai bari ba a kaza zai bude an ajiye wani abu na wani ya zo zai a sai na kai kuɗi gaba daga nan bar wannan kenan tsawatarwa da ya fara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa wata ran ka da biyu na sadaka wasu ai alin da bi ahli bait wa su ba su cin sadaka to an gadi biyu na sadaka an ajiye hasan yana yaro sai da bi da bi na sai da bi da bi ne ba bai da ya kace da bi ne ba bai annabi sai iltiha ya fada shi ya fada shi kai ba ka ba an muhammad ya kuma sadaka ba ka ba iyalan annabi sadaka ya fada shi shafadis da nan yanayi tsawatarwa kenan kulala na farko tsawatarwa kenan shi ne farkon doka ta yi tsawon kuka yi tsawatarwa to aka yi tsawatarwa ba ta yi ba kuma sai a yi trafiki da hannu kamar ka hana abin da ne da hannun ka misali eh ka yi trafiki da hannu yana cin tuwo da hannun hagu ya zafi sai ka kawo shi ko ka kawo da ka wanke hannun ka zo ka tun guda mai hannun dama ya raba kula da wata ka shige shi da kashi a da kaza a marhala ta biyu ta ce biyu ne eh tsawatarwa da da hannu kenan zai ci abinci sai ka ya sa hannun shi na na ne na dama sai ka kawo shi yi ka wanke ka kaka dungura mai hannun eh yanzu duk wani abu zai zai ka yi practical hannu zai buɗe ku ko zo ko kamo ni ka zo ka kamo hannu ka ja shi kace naka ne kare ba bulala ba marhala ta nawa ta biyu misali annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin na da aka je shi da wannan falal bin abbas lokacin haji lokacin haji a wajen jamra alwali da yake ta da kawai da su a gurin jamra aka yi da kuma da su a gurin alfani aka yi a nan sallallahu alaihi wasallama ya dauko fadal fadal abbas amma annabi ne ko ya dauko fadal kana da difa bi fadal abakar akuni to suna gurin arfa sai wata yan mata ka ta zo sai fadal yake kallon sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kai baka saura na alfaji ba alfaji ba ya haje shi da wata ruwaya ya rihe mai ya rihe mai ido da wata ruwaya kuma wanda aka ce a wajen jamra ne ita mace ta zo tana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ce mai kyawu ta zo ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa babana ne haji ta iske shi amma dai bai haji ba na iya mai haji annabi ya ce iya mai haji sai shi fara din sai zura rufe ido ke kallon ta inda shi ɗan samari ne kawai mai kyau na kallon ta fadar annabi da ya gani ya ce lawara asu sai juyo sai juyo kai shaka kenan na farko zan gane ana hikimar da zaka doka ya ce kakkari ya kalla ya rige ya kalla na uku sai lawara asu ai shi ne alwaye da yin lawar asubu ta da halittar wala ne da abinda annabi ya tambaya ake sai a fata ke tambaya ya rasu ne na lima da wai da ra'asa ibn amuna ya sa kai yiwo kai yiwo kai ya ce ra'aitu shaba shabul wa dan naga shabul wa shabatu wala usbin shaytan alaihim naga saurayi da budurwa kuma ba na iya lamun cewa shaytani a kansu yana kaga na annabi lawar asubu kenan na farko hukumu tsawatarwa na biyu eh trafik da hannu ka hana ba sai na nawa na uku aka ci a rataye guda da gida dole na kira ta gida sai dole ta ba ka ne kuwa ta suna yaro a gidan ba ka da ce dole ta lalace kada su ka bayar kashi ko a da kwal a yi da tilla kwal kalasa ba da kula gaba a rataye to yanzu a sai ta ne gaba to amma dai ka auna a antum a alam amin lahi tunda ai musulunci ya zo da ana yin wannan karatu kuna na gida ai ya zanci abin da zai ga dole na a rake a gida eh zai eh ai ta haka ne suka yi dole da suka da suka yi magana zai abu ga dole na da kai magana ga dole na na a rake amma ai suka yi da fuka su yaran yaro na buga misali da bulala yake da bulalan baba ko bulalan ko bulalan wani duk abin da zai yana buga misali da don hadisai da dama sun yi na annabi sallallahu alaihi wasallama ruwaya wanda a ta albani ya inganta da sun da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka rataye bulala a gidanka saboda ladabin iyalanka hadisai dama sun zo ka rataye bulala a gidanka saboda ladabin iyalanka kenan na nawa na uku rataye bulala a gida saboda tsohon kasuwa ba don ka buga ba sai na nawa na uku shine jan kunne kama kunne shi ma kama kunna aka ce ba ka janyo ba ai da kun samu kunne ne ke ba ka janyo haka kunna ai wannan ke za ki kama ki haka ko ka wani tsunka da ake kama nan da ke ta ka murza haka ka kuka shi a'a kawai na kama kunnan kai ne kai haka kamar yanzu ka aiki batun yanzu aka aiki mutum yanzu ka aiki mutum da ya so mun tsire misali to a hanya sai ya tsokokin manya sai ya tsofaffi mu yaki to in sai kama kunnen shaga kai dai baka da kirki ya zai ya ga ai dole ya bina ba wani kuma shi kuna ba da kowa kai na ya yi ko kama ai wannan ko wani sayan kuri ko wani sayan ya da kai sayan tsani wannan ai wannan yara ta ba yake eh eh eh eh wani amma da yafi biyan amma da yafi amma da yafi da faruka to yi ka kama kudi shi ne akwai hadisa abdullahi bin busur ina kai abdullahi bin busur mamman shi ta yi shi da ilimi ilimi wannan ya kuma reza ko reza ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma yaro ne kamar tantar ne da yaro misali aka ba shi reza ya kama ne to shi abdullahi bin musul albashi da zai kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam a hanyar sai samu rizai na manya manya yana tafiya yana sha sai dai shi ya manya manya sai shi ya manya manya ne to to shi ko da sama ai saka kaiwa annabi ne kan kaje malaika ya ja wani tunda annabi an gaje shi ya annabi an gaje to ya ruwa mamashi da aiko shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ai sadaka ce bai ci amma ana kame kyauta hadiya to shi ya ruka da aka wace kawo wani ta ba shi zai kawo a hanyar da ke shanye manya manyan da ke shanye to da ya zo guranin sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai kama kunnen shi yace anta ya gadi ya kanye kanye alƙawari ya an aiko ka da kaza ka ci a hanya sannan kaga annabi ai be sai ya kama kunnen shi to shi yasa malaman tarbiyya suka jera wannan abubuwan guda hudu suka ce sai an yi su ne in tukwana bugu yake zawa shi ma kuma in bugun za a yi bugo ne a jibanci fuska da duk inda zai yi tabo amma dai a matsayin sai mu gane da kwai bugu da kwai bugon yara a tarbiyyar da su sai dai bugon kan ya zo sai da aka sama dokoki ba a bugon fuska ba a bugon tsingari ba ka bugon sa'ansa wa an sun fuka hawa suka ce bugon ma ba a yi da bulala da hannu zaka yi amma dai da kwai bugu in ba bugu a nan ya ce ba karatu da bulala a gidanka hadisi sahihi don ka tsoratar da iyalanka abin da muka ce ka ayi bakwai sai an bi hanya nawa ta farko tsoratar suwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yawa hasan bin a lokacin da yake da bina sadaka yake na biyu kai plastic da hannu yaron yayi shegantaka ka zo da hannunka ka hana shi abu ya ci abinci da hagun ka kamo shi ka wanke hannunka so ka same hannun dama kamar yadda ya kana annabi sallallahu alaihi wasallama da fada eh ya rihe yadda kakkai ya kare ya rihe idan ya kare ya juya kan su kwana ya bai ya rayar ta al'uku biyu ya rantsa shi ma a juya kan ma ka kara su kwana sha bulala to kaga na nawa kuma sai na sai na hudu biyu ne na uku shi ne karate bulala a gida don saboda ba da tsoro na hudu jan kuni shi ma muka ce jan kunnan ba murɗawa ba ko ɗumkawa ba kama kunnan hakan nan da siya kai dai baka ji magana kai ƙara yin kaza to sai ka bar etaffar etaffa ke sa bulala ba kawai ba haka yi ta kishin yawo na biyar ne bulala ita ma kuma aka ce in zaka yi bugi yaro da bulala darban gaira yawa ba wanda zai cutar da shi ba yana wayo kaza kamar a cikin ake so na bugan haka kadan kenan me zan buga na kula su kawai a zamanin da muke cikin yanzu an hana ce ba abu kenan ni musulunci ce a wannan matsalar a musulunci ana sai dai ya sa ka'idoji kan ayi ruwa kuma ya faɗi yanda ake ruwa yanda ake bugo da lafon yanzu kai tattashin yaro da burge ji kawai na gaskiya musulunci ba da ce ba uwa ce tattashin yaro da mai burge sai faru da shi da jefa shi nan ya faɗo nan musulunci bai ce ba kenan wannan far'ita ita ina zaka ba a tarbiya ko a gida ko a lagos sai ya yi rubuce ta bula da aka ce ta don wannan a nan hadisin aisha ta ce inni la adribu yatim ni ma ina bugan maraya a tayan basita har sai ya jeje sai ce bayan an yi nasiya an yi an yi an yi an yi an yi bai yi ba ana ku sai ya ce da saura babun fadar man mata da kuwarar fadalar wanda ya mutu ينا للآية سيجي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المصيب عن, عن ابن المصيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم shi kuma wannan ruwa ya tana nuna mu kamar ai shi Allah shi ke bada diya yace ya habu man sha'u wa ya habu liman sha'u aw yuzawjuhum to kuma Allah baka iya wa an tsirayi wa an kuma Allah sai ya amshi to shi ne ta wannan ruwa ya nuna duk wanda Allah ya sa ko macen ko namiji da ya binne iya ku musulmi ya binne a iyan shi guda uku to wannan wuta ba ta shafa shi shi ne ta hadatta Ismail Ismail ya ba mu labari Ismail bin Mano Ismail Allah Ismail bin Awaiti ya kasance bi tarihi da wannan sai Ali ya hadatta na kawo Imam Maliki ko malamin Imam Bukhari hadatta na Maliki an ibn Shihab Mano ibn Shihab Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Az-Zuhri an ibn Musayyib wa ibn Musayyib Sa'id bin Musayyib عن أبي هريرة دقى أبي هريرة عبد الرحمن بن سهل الدوسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله يجي لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد da ɗai wani musulmi yaran shi guda uku ba za su mutu ba wata masa kunnaru kuma wuta ta shafe shi domin me yake ne duk wanda ya binne iya uku mace ko namiji wanda suna zaman so kariya ne da wuta sai ce ma illa da illatal qatl sai dai warware rantsuwa warware rantsuwa sai ko wata cikin suratul wa ilmin ko illa wari ha kana ala rabbuka kamar makashiya ai Allah ya rantsa yace wa ilmin ku illa wari ha sai yana ina kan wuta kenan kowa sai ya rantsa rai yace in dai kaga mutum ya musulmi ya binne iya uku kuma wuta ta shahe shi sai dai ta warware rantsuwa ita ta tabbata sirai bin sirai illa ta hidda sakatun sai dai ta warware rantsuwa shi da ta bin sirai wa in minkum illa waritha kana ala rabbika hataman maqdiya kenan wannan ruwa dai tana nuna mu duk macen ko namiji da Allah ya bashi iya ya binne su daya biyu zuwa uku wannan uku da su kasance mai kariya ce da shiga wuta kamar yadda ruwayoyin gaba sun zo dalla-dalla sun waje yanda wata zo gudu a nan sallallahu alaihi wasallam tana cewa ni na binne iya uku annabi umman addu'a annabi ya ce masa wannan sun binne wanda suka yi katanga ce babba take da wuta kika binne kenan duk in Allah ya baka iya karabu da su in guda uku sai ka sauke kariya ta kai ta wutar jahannama kenan duk wanda bala ya mutu li ahadin ba zai mutu ba ga daya minal musulmi na daga musulmi salatatun guda uku min alwaladi na daga yara fata masa hunnaru kuma wuta ta shafe shi illa ta hillatar kasiri sai dai ta warware rantsuwa shine wa in minkum illa walidha idan daga nan sai mu tsaya idan Allah kai mu sakin gaba sai mu tashi hadisi na 144 da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك